بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المحضرين والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزمن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بالعل مسرفون آه الحمد لله أيو وانا رانا muna godiya ga Allah subhanahu wataala Allah ya kama wannan rana ranar juma yau ashirin na watan ramadan wanda hijira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu shi ma dubu biyu da da ashirin da biyu to har yanzu muna cikin suratul ma'ida wanda jiya mun ji kisa na 'ya'yan annabi adam baki daya wannan kisa ko aje na faɗi na ce karatu ne wato wannan kisa darasi ta ba mu karatu da dama irin yadda ake ya kamata mutum ya biyayya ga iyayensa da kuma mutum ya kiyaye kansa daga barin sharrin hasada mun ji yadda ƙarshen mai hasada yake yake zama na Allah ya ce mu na zai saboda wannan abu da shi ƙabila ne allazi fa'alahu qabil katabna ala bani isra'ila ce muka wajabta ga bani isra'ila annahu ay ash-sha'r man qatala nafsan bi ghairi nafsin wanda ya kashe rai ba tare da ta kashe wani ba au bi ghairi fasadin bil ko ba tare da wani barna a bayan kasa ba atawa bilal wanda ya zo mashi a bayan kasa man kabara au zana au qada dari au nawi wanda ya kafirce ko ya zina ko yanke hanya yana fashi yana robbery an hau yi ko makamancin wannan duk wanda ya wannan Allah ya ce faka annaba qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutanen duniya baki ɗaya ne ya kashe rai guda ɗaya kamar ya kashe mutane duka kamar aya ha wanda ya raya rai ɗaya da nimta na min qatali ha ya hana ya hanu daga barin kashe rai faka annaba ahayan nasa jami'a kamar ya raya mutanen duniya ne baki ɗaya qalim da abbashin abdullahi bin abbas ya ce min haifu in ta haka hurmata wa saunaha bigiran da ya keta alhormarta ko kuma ya kiyaye ta ko ya keta alhormar rai ko kuma ya kiyaye rai in ya keta alhormar rai to kamar ya keta alhormar rayukan duniya ne in ya kiyaye rai daya kamar ya kiyaye rayukan duniya baki daya qatalun nafsin wahida kashe rai daya la yi sa'o'i fil jarima qatl jami'an nas in an ce a wajen laifi ba zai daidai da kashe dukkan mutane ba amma wa walakin yudabbihuna wannan yana faɗakar da mu ne anna qatala wahidin minna kashe mutum ɗaya daga cikin mu qatalul jami' kamar an kashe duka ne kamar annana kamar yadda da a ce mu lau arafna za mu gane anna fulanan a ce wane hada yuridu an yaqtulana a ce wane na nufin zai kashe mu ne jami'a mu duka ce akwai wanda yake nufin anan zai zo ya sa mana bam duk mu mutu kuma mun san haka to da kiba jami'a ne mu dafa ce kaga dukkan mu za mu kai dauki don mi don mu kare kanmu idan alam da hada wuri da ayyuka tuna fulanan idan ko muka san cewa na nufin zai kashe wani ne ya kiba alaina an da kiba jami'an har yanzu dai ya waje gare mu tsaya baki dai littifa'an don mu tunkuɗe ma wannan mu ba shi kariya wayan bagi ya kamata yi sai za mu katsar da su waye girmama kashe rai guda ɗaya kama yan baki isi za mu katar jami'a kamar da ya kamata a girmama kashe rayuka na jama'a da annal qur'ana domin shi alqur'ani ya kula yana cewa wa man yaqtul mu'minan wanda ya kashe mumini guda daya muta'ammidan da gangan fajza'uhu sakamakon sa jahannam wuta jahannama khalidan fiha kaga mun karanta wannan a cikin suratul nisa'i ko wanda ya kashe rai mumini guda daya da gangan to sakamakon su wutar jahannama kuma ya shiga wutar jahannama Allah ce khalidan fiya zai dawwama a ciki wa galiban lahu alai sannan Allah zai fushi da shi fushin Allah ya fi wuta wala anahu Allah zai kuma la'ance shi eh la'antar Allah kuma ya fi fushin wa adda lahu azaban azima kuma Allah zai tattala mashi wata irin azaba mai girma da za a yi bukin a wuta ba irin ta 'yan wuta ba kuma Allah kiyaye amin jama'a ne sanci kisan kai kisan kai ba ƙaramin haɗari ba ne haisu an dalibai shara kullahu aula da adam mutane dukansu ‘ya'yan adamu wa adamu ya suhu katal wahidin min abna'i kashe ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi yana bakanta mace wa man sa adam wanda ya bakanta cikin adam ya suhu jami abna'i adam ya bakanta cikin duka ‘ya'yan adamu li'anna man aghlaba walidan aghlaba al-awlada kullan wanda ya hausasar da uba to ya hausasar da yaya ne in ka sa uba fushi to yaya ma za su fushi ba gida kamar ka tana wahi da bin aula da adam wanda ya kashe ɗaya daga cikin yayan adamu ba ka annama abu baba adam kamar ya hausasar da adamu wa ga lama jami'a abu na adam kuma ya hausasar da duka yayan adamu wa kazalika man aya wahidan haka wanda ya rayu rai ɗaya minhum faqad arla adam ya yarda da adam wa man arla adam wanda ya yarda da adam fa kana ma Allah jami'a Allah da adam kamar ya yarda duka yayin adam bal ya hada qal don haka dai Allah ce man qatal nafsan bi ghairi nafsi wanda ya kashe rai ba tare da ran ta kashe wani ba aw fasadin fil ard ko ya banna bayan kasa wannan mutum fa kana ma qatalan nasa jami'an kamar ya kashe mutanen duniya baki daya ya annahu ka annama qatala adam kamar ya kashe ma adamu din wa man ahyaha fa kana ma ahya nasa jami'an wanda ya raya rai daya kamar ya rara rayukan duniya baki daya wai da wani fi katar nafsi wato wanda ya shiga cikin kisan kai man aralla insana an sirat wanda ya batar da mutum a hanya mustaqim madaidaiciya idza da awil kufri idan mutum wato ya kira mutum zuwa kafirci shi ma ya kashe shi ke aure lalatin ko bata au bid'atin ko bid'a fa ka annama qatala kamar ya kashe shi fa ka annama qatala nasu jami'an yamai haka kamar ya kashe mutane ne baki daya kazalika man hada insanan wahidan wanda ya shirya da mutum daya ilan sanatul musul zuwa tafarki madaidaici wa ila dinil qayyim da addini madaidaici baka annama hada nasa jami'an kamar ya shirya da mutanen duniya baki daya baka annama aya kamar ya raya shi baka annama ayan nasa jami'an an gane kamar ya raya mutane duka alqatlul ma'nawi akwai kisa na ma'ana wal qatl da kisa na wato wanda ake gani da ido wal'iyawul manawi aka nan ba akwai rayuwa na ma'ana wal'iyawul hissi akwai rayuwa wanda ake yi gari sawa bi sawa daidai da daidai ne kowane aka yi daidai ne inji Allah bali hada ka ala rasul don haka ne manzo Allah sai sai ya ce lama arsala aliyan lokacin da ya aiki sai na ali sai ce tsaraka tsaya ali fa wallahi na rantse da Allah da an yi hadiyar lahu bika rajulan Allah ya shirya da mutum ɗaya dalilin ka wahidan guda ɗaya khairun laka min min ad-dunya wa ma fiha ya fi ma duniya da abin da ke cikin duniya aw khairun laka min umr na'am ko kuma ya fi ma garken dabbobi au hayrun laka ko kuma ya fi alhairi gare ka ma dana da adai shan da duk abin da rana take fitowa a kai so da haka ashe ba da amfani ga al'umma ba karami ba khairun nasi man yanfa'un nasa alqad ja'alahu rasuluna bil bayyinati haqiqa manzanninmu sun zo musu da hujjoji shine mu'jizoji summa inna kaseeran minhum mafi yawa daga cikinsu ba da zalika bayan zuwa da ayoyin bil'alli da musrifu na bil'alli masu ɓanna ne a bayan ƙasa in ji Allah eh mujawizin alhaq masu ƙetar iyaka bil kufri da kafirci wal qatl da kisa wa gairi zalim da wani wannan na'am إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم نعم آه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أن يقتلوا أو يسلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم كذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم wannan aya ta sauka ne ga wasu mutane wato ana ce masu ƙabilan ƙuriniyina ne ƙuriniyina to so da mutane sun zo wajen manzo Allah suka kawo ƙara ba su da lafiya a Madina sai manzo Allah ya ce a je wato wajen raƙuma can bayan garin Madina raƙuma na sadaka ne da annabi yake tarawa ana raba ma fakirai ya ce a je a ta a ɗiban musu fitsarin raƙuman a ba su su sha sai su samu lafiya maganin cutar da suke da ita ne sannan kuma nonon raƙuman a rinka ba su suna sha saboda ya zama abinci to ɗan adam da suka sha da suka shafi tsarin raƙumma wajen tsawon kwana uku suna sha suka samu ƙarfi suna shan nonon suka samu lafiya sai suka kashe makiyayi sai suka kore raƙumman suka wuce da su ta ji abin da ya ba eh dan adam ke eh mugu ya ce eh eh dan adam ba wato ka sanya mutum inuwa shi kuma duba ka rana to kaji ayar ta sauka a kansu ne shine Allah ya ce wanda zala fi uriniyina wannan aya ta sauka ga uriniyi lamma kadamul madina lokacin suka gabato madina wahum barla ba su da lafiya fa azala lahum nabi shi annabi ya izini an yakhruju ila al-ibil su fita zuwa ga raqumma ibil zakat raqumma na zakka da ake tarawa wa yashrubu min abwaliha su sha bawalin wa albana su sha nona falamma shahau da suka wartsake suka samu lafiya katalin ra'in nabi sai suka kashe makiyayin da na annabi sai kashe shi wastabu al'ibila suka kore raƙumma kanu marla wa da'ul islam ba su lafiya kuma suna da awon su musulmai ne arsalahum nabi ila ibila da shine manzo Allah ya aika da zuwa ga raƙumman da na zakka wa qala yace innahum yashribuna abwala abwalaha su sha bawali hada da wa'alahum ya zama musu magani nonon wato fitsarin rakuni magani ne wa albana sannan su sha nono haza ma'ashin lam ya zama wato abinci suka sha nono suka sha fitsari fasa hau suka suka wartsake falan ma su hau da suka wartsake daga rashin lafiya wa kawgau suka samu karfi to qatalur ra'i annabiya suka kashe makiyayin annabi wa saqul wa saqul ibila zakat suka kora rangumar zakat wa raja'u ila kufrihim kuma suka koma cikin kafircin su shine wannan aya ta sauka a haƙƙin su Allah ya ce innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah duk wanda sakamakon wanda suke yakin musulmi yakin musulmi yakin Allah ne wa rasulahu da yakin manzon Allah wa yas'auna fil ardi suke dawainiya a bayan ƙasa fasadar dawainiya na banna ya kada ya dare suna yanke hanyar mutane suna tsara hanya suna suna suna tsara mutane suna an san kuɗi wajensu ko kuma suna sace mutane sai an biya kuɗi eh kaga kidnapper kin ayyukan tan Allah ce sakamakon su in an kama su a karkashe su aw yusallamu ko a yi masa salbu abinda aka ce abinda ake ce salbu shine da sarakunan da suke yi wato a samu wani wani wani ice na kyame na azara irin na da a feke shi a sa ta dubura sai ta fito ta kai salmu kenan a tace mutum kenan shine ake ce salmu ayu sallam aw ta kada aidihim ko kuma a yanke hannuwansu wa arjulahum da qawansu min yadabi hannun dama kaman hagu ko dole kama sanun dama kaman hagu ayu famin al-arli ko kuma a kore su a bayan kasa abdullahi wadi Allah ya saukar da wannan fi haƙƙi ɗaɗɗa'in ɗare a haƙƙin wato masu yankan masu yankewa hanya ta kallamar mufassiruna shi wace duk masu tafsiri sun yi magana ala hadir aya أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجل من الله أو ينفى من الأرض قال قال بعض المفسرين شيخ ساشي بعض التفسير suka ce inna au dinnan wai ne tahyiri ne ba da zabi ne wa haza ma'ana la yashubu abadan shi ce wannan ma'ana bata inganta ba innamal qaliya ala wujuh wannan hukunci ya zo akan husaka ne daban-daban abinda Allah yake nufi da yace innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah sakamakon wanda suke yakin wato mutanen Allah musulmai maharibatullah la tumki yakin Allah ba zai yi ba inda ma maharibata auliya shi ne yakin masoya Allah ko amma da kaga Allah ba bare ka yake shi da aka ce yuharibuna Allah ay yuharibuna almuslimina ne eh suna yakin musulmi to yakin musulmi yakin Allah an bayyana ko inda ma maharibata auliya maharibata auliya hiya maharibatu ta'ala kaga yakin masoya Allah yakin Allah ne Nabi Allah ce man adani waliya wanda ya gaba da makiyina ya ce zai zai faɗa da shi an gane man adani waliyan faqad azantu bil haqq ina sanar da shi dani da shi zamu yaki ko man ahana li waliyan wanda ya wulakantar da waliyina masoyina faqad barazani yayi fito na fito da ni da shi eh za mu fito na fito wato da koma kamai da koma kamai da ni da shi in ji Allah kenan ba idan maharibatun lahiya maharibata auliyai yakin Allah shine yakin masoya Allah da wato da manzon Allah maharibata auliyai illa maharibata rasulillah yakin masoya Allah yakin annabi ne an maharibata auliyai illa wa auliyai rasulillah ma'ana waye ko kuma yakin masoya Allah ba yakin masoya annabi ana ɗaya ne ne jaza'u man fa'ala zalika to sakamakon wanda ya wannan irin wannan yaki da suka suka kashe makiyayin annabi suka kore waɗannan raƙumma to Allah ya ce an ga irin waɗannan an yi ƙattaru au yi sallabu au to kaɗa a yi wa arjilan bin hidayu an yi kwamin al'adu to wato jaza'i da farko an yi ƙattaru Allah ya ce a kakkashe su amma idan sabata min adam min wa annahu qatala nafsa in ya tabbata sun kashe rai to a kashe su an kama su fa hukumu al-qatl aw yusallabu idan jama'a bainal qatli wa ahdul mal wato sun kwace dukiya sun kashe mutum bayan sun kashe mutum bayan sun kwace dukiyar mutum suka kashe mutum to su ne za a yi ma a kashe su a yi wasu salmu eh a kashe su a yi wasu salmu yusra wa yukuta a kashe su a yi wasu salmu an tukar da ainihin mu'arjilar mai hirabi ko kuma a yanke hannuwansu da ƙawonsu sabani idan sabata annahu lam yukutan nafsan in ya tabbata ba su kashe kowa ba walakin akhadha malan wa huwa sariqun ya kwashe dukiyar to ya yi sata amma bai kashe kowa ba to an kama shi a yanke hannun dama a yanke kafan hagu haka za a yi mai domin hilafin ke tun da bai kashe ba shi ba za a kashe shi ba wani muhari batu yaƙi shidda na an gane shidda na jaribatu ita ta wato tsananta wannan jarima na shi laifi na shi fa kana sariku tuk da uliyar farawa ana yanke hannun sa ne wa hada shehu ya ce wa hada tuk da da hulimna za a yi kyaninsa na dama wa rijilahu al-yusra da kafarsa wato ta hagu ta azimar din jarima saboda kima ba laifin da yi azabi ya ki ballan ya qatul nafsan a haƙƙin wanda bai kashe rai ba kenan a haƙƙin wanda wanda bai kashe rai ba abinda za a yi mai kenan a haƙƙin wanda bai kashe rai ba abinda za a yi mai kenan sha yanke wato ainihin hannunsa na dama da kafarsa ta hagu tazimar jarima an gane bal a haza malan ya kwashe dukiya auyin faminar al ko kuma a kore daga ƙasa shi ma kora daga ƙasa ba wai a kore daga wannan gari ya koma wani gari ba a'a to ai batacce ne idan an kori batacce daga wani gari zai je bata wani gari kenan a ba haka za a yi ba kama yin fa'a hadin min al'al la la ya shi an yin fa'a hadin min al'al bai inganta a ce a kori mutum daga wani gari ya koma wani gari ardullahi wasi'a ƙasa Allah tana da yalwa wala ya juzu anna anna ana annahu yafna min baladin ila baladin wannan bayana ba yana halasta cewa muna nufin wai a kore shi daga gari zuwa gari bane annahu malaratu alal jami domin shi cuta ne ga kowa idza nafiya wato min baladin in an kore shi daga wani gari wata raka fi baladin akar aka bar shi zuwa wani gari kana muzarratin ala ahli tilkal balad zai zama cuta ga wannan yan garin to ma ma'ana ayyun fa min ne ma'ana haka shine shehu yace ayyu an yu bas a je a daure shi fi sijin a kurkuku shine ayyun fa min ali wato a sa shi kurkuku huwa nafi min shine korewa kuma arba'atun wannan hudu kenan man ahaza malan wa qatala nafsan yuslab wa yuqtal wanda ya kwashe dukiya ya kashe rai to ai mai salbu sannan a kashe shi wa man qatala wa lam ya'khudh malan yuqtal wanda kawai kashe mutum ya kwashi dukiya ba a kashe shi a kyale shi wa man ahaza malan wanda ya kwashe dukiya wa lam yuqtal bai kasa bai kashe mutum ba tuqda rijlu a yanke kafarsa wa yadahu da hannunsa kafa hannun dama kafan hagu wa man lam yartakim shay'an min hada wanda bai haye wani abu daga cikin waɗannan walakin da halafi jumlatul muharibina amma ya shiga cikin jumlan mayakan yana cikin guru to shi ma yaji alifin sijini a sanya cikin kurkuku a manta da shi eh hada ma'ana shi ne ma'ana ayyu qatalu din kenan eh in qatalu aw yuslamu in uhzu malan wa qatalu aw tuqda aydihim arjuluhum ko yanke hannun su da kawon su ne lafi in uhzu malan in sun kwashe dukiya kenan walam yuqtalu ba su kashe kowa ba aw yunfa min al-ali ayyula ubin sijin a aje su a kurkuku eh in lam yasbut alaihim shay'un ba su komai ba ba su kashe kowa ba ba su kwashe kudin kowa ba amma dai an san cewa an fashi ta zuba su gurin kuwa daure zalikal jazaa'ul mazkur wannan sakamako abin ambato lahum kizi wato kaskanci ne da jin kunya a gare su duk duniya tun anan duniya sannan an je lahira wa lahum fil akhirati azabun azimun an je lahira suna da wata irin azaba mai girma ko azabar nar ita ce azabar wuta Allah kiyaye mu Allah shirye shi na'am إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون نعم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم اعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آه الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا sai waɗanda suka zo suka tuba min al-ma'arib cikin mayakan na wal da masu yanke hanya min kabla an taqdiru alayhim kafin ku samu dama ku samu ikon kama su su so kawo kansu idan barawo ya kawo kanshi ya ce ya tuba to ko ra ce yanke hannunsa ba a sai dai abin afuwa eh sai dai akwai haƙƙin mutane a kanshi wanda duk bai yafe masa a ce ya zo ya nemi haƙƙinsa ya nemi kuɗinsa ya biya shi wannan haƙƙin Allah dai ba za a yanke mai hannu ba tunda ya kawo kansa tubarsa ta ingantu eh duk wanda ya kawo kansa ya tuba to a yafe mashi in ji Allah min kabla an taqdiru alayhi fala mu kusani anna Allah ghafurun Allah mai yawan gafara ne ma atahu ga abin da suka zo ma rahimun Allah mai jin kai ne bihim da su idza raja adal muharibina idan ɗaya daga cikin mayaka masu yakin musulmi wato ya zo wa taba ya tuba kabla an yi kafin a kama shi fa innahu tuqbalu tawbatu a karɓa tubarsa ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku masu imani Allah ce ku ji tsoron Allah ai ha ku iqabahu ku ji tsoron azabar Allah bi an tudiu ku zo ku bi Allah wabtagu qudlubu ilayhi alwasila ku nemi wato wani tsari da zai sada ku zuwa ga Allah ai ma yuqarribukum ilayhi min da'ati abinda zai kusanta ku da Allah wato da bin Allah din ja'ala tafsiru kalimatayn shay'an wahidan an sai tafsirin kalmar nan guda biyu ya zama abu guda daya ittaqullahu wabtagu ilayhi alwasila bishin ai taqullaha bi tarki nawahihi ku ji tsoron Allah da barin hane-hane waqtabu ilayhi wasila ku budi tsari da zai sada ku da Allah bi amali ma yuqarribukum aikata abinda zai kusanta ku ila Allah tabaraka zuwa ga Allah bada bi taqwa Allah ya fara da da taqwa anan wal murad bi huna ai tarku ma na Allahu an wato taqawa shine barin abin da Allah ya hana tabaraka wa ta'ala dabul mafasid muqaddam kaga tunkude banna shi aka fara gabatarwa ala jalbi misali akan jawo amfani eh wato wato tunkude banna eh shi aka fara gabatarwa dafa'i aka fara gabatarwa kan jalb jalbul masali wabtaku ila alwasila kaga wasila ai tsani ko kaga nan jalabi ke amma taqullaha kaga dafa'i eh an fara wato da dafnu mafasidi sannan jalbul masalihi eh ababu ɗaya ne ittaqullaha wabtagu ilayhi wasila al'imalu da'ati tuqarri imalu da'a ku aikata aikin ibada tuqarribukum ila Allah wanda za ta kusanta ku zuwa ga Allah ta'ala zulfa ku ƙara samun kusanci da Allah almasail ila Allah eh tsani na zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala uqalahu biya an sassafa a ciki faƙalu suka ce kullu amalin ya amalu hul insan duk wani aiki da mutum zai yi min da wafil alkhairi na filfilin alkhairi ya kunu wasilatin bainahu wa bainallah zai zama wasila tsari tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala wa qur'anan fi qur'ani salasu aya an gane wa qara'ana fil qur'ani salasu aya mun karanta ayu guda uku a cikin qur'ani kullu aya duk ayoyin da talama ne wasilati da ta ta ta kumso ko ta taro wasila tsani zuwa ga Allah domin Allah ya ce kuli in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni kuna ne kuna neman ku samu kuna so ku samu soyayyar Allah to annabi ya ce kaga Allah ya ce ka gaya musu ku zo ku bi ni ku bi ni a can an bi manzon Allah za a samu Allah kaga tsani kenan na farko alif da muka gane Allah ya ce ba annabi yin manzon Allah fi jamila aqwali wal af'ali a wajen zantuttukansa da ayyukansa wasilatun wasila ne ta karraba bi al insanu wanda mutum ke ƙara samun kusanci ilallahi tabaraka wa ta'ala wa sannan Allah ya ƙara cewa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridu da waja ye ka hakurtar da kanka tare da masu kiran Allah da safe su kira Allah da yamma an gane ko su zauna suna ambaton Allah da safe suna ambaton Allah da yamma to ka yi hakuri tare da mutanen ka zauna da su to kaga nan musahabatus salihina kaga abutar mutanen kirki shi ma yana ƙara kai mutum ga Allah sannan Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar waɗanda suka mai da lamarin su waje na kaga auliya uke nan duk wanda ka san na Allah ne to je ka hada kai da shi sai ka samu Allah tare da shi eh wal hiyaru ibadullah man izaru zikrullah wa shiraru ibadullah al al al mashaquna bin nabima al baquna lil mura'i aiba to kaga zababbun bayan Allah da kun gansu za ku tuna da Allah amma a sharare cikin bayan Allah masu yawo da annabimanci masu neman wato ainihin sharri da kubutattun mutane eh wanda su ne a sharar a cikin halitta to kaga in kasan mutanen kirki sai ka haɗa kai wata bi sabila man anaba ilayya sai ka samu Allah wajen su musahabata al zikiri da abutakan mutane masu zikiri wal arifin da masana Allah qala ahlus salihin wani mutumin kirki ya yi wasiya lokacin mutuwarsa ya ce usikun bi taqwallah ina muku wasiya da jin tsoron Allah fi sirri wal alaniya a asirce da bayyane wa qillati da'am da karancin abinci wa qillati manami da karancin bacci ga lokaci yayi kuma to wajahidu fi sabili la allakum tuflihuna ku jihadi saboda Allah ko kun jihadi saboda Allah za ku samu babbar alhamdulillah sadaqallahu alazim mun zo gobe za mu yi wannan bayani kurakuran da muka Allah shafe a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah kiyaye mu kiyaye imanin mu Allah kiyaye mutuncin mu kiyaye kasan mu iyayen mu malaman mu shanan mu Allah saka musu da alheri wanda ya dauki nayi wannan karatu Allah saka mai da alheri Allah biya bukatunsa alhurma nabi sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته